الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ci gaba da karatu a wannan littafi mai suna al'aƙa'idu tauhidiyya ko aƙa'idu tauhid ko ƙawa'idu tauhid wassala ƙawa'idu tauhidi wassala wanda aka fi sani da ƙawa'idi eh to dama ana cikin kashi na biyu bayani akan qawa'idu salati ka'idodin sallah karasin da ya gabata an shiga bayani akan alwala an karanta babu fara'idul wudu'i za karanta sunnoni to babu sunanil wudu'i wannan babu zai bayani akan sunnoni na alwala wa amma sunanul wudu'i wanda wannan shine darasi na goma wa amma sunanul wudu'i amma sunnonin alwala fasamaniyatun guda takwas ne awwaluha na farkon su gasulul yadaini wankin hannaye guda biyu ilal ku'aini zuwa wuyan hannaye ƙabla idkhalihi ma fil ina'i kamin a shigar da su cikin ƙwarya alwala ko kwano alwala sunnatun to shi wanke hannayen sunna ne wal madmadatu da kurkurar baki shi ma sunna ne walistin shaƙu walistin shaƙu da shaƙa ruwa shi ma sunna ne walistin faru da fyaci ruwan sunnatin shi ma sunna ne waraddu masfin ra'asi da mayar da shafan kai shafa na farko a farilla ne to dawowa sunnatun shi ma sunna ne wa mashul uzunaini da shafan kunnuwa guda biyu sunnatun shi ma sunna ne shafan fatun kunnuwa a sunna ne wata jididul ma'i da sabunta ruwa lahuma gare su sunnatun sunna ne wato ka shafi kunnuwan ba da ruwan da ka shafi kai da su ba wattartibu da jeranta farillai jeranta farillan ita alwalaɗe daga wannan farilla ta farko sai wannan sai wannan sai wannan misali daga niyya sai samun ruwa mai tsalki sannan wanke fuska sannan wanke hannaye shafan kai wankin kafafu to wannan yin alwala a haka ala haza tartibi to sunnatin sunna ne e, ba wai jeranta sunnonin ba a jeranta farillai shi yasa wasu sai su ce wa tartibu bayan alfara'idi intaha sunanul wudu'i a nan sunonin alwala bayanin sai ya ƙare ya zo ƙarshe babu fada'ilul wudu'i babu mai bayani akan musahaban alwala wa amma fada'ilul wudu'i amma musahaban alwala fa sab'atun guda bakwai ne musahabbi bakwai ne awwaluha na farkon su mawdi'un tahirun samun wuri wanda yake mai tsarki ayi alwala a kansa musahabbi ne mustahabbi ne wa ƙillatul ma'i da neman ruwa ‘yan kaɗan ba da yawa ba shi ma mustahabbi ne bila haddin kuma ruwan yan kaɗan ba tare da iyakance ko lita nawa ba a'a kawai dai mutum ya kimanta kada dai ya yi ɓanna da ruwa da yawa watasmiyatu da farawa da basmala shi ma sunna ne summa du'a'u sannan yin addu'a a ƙarshen alwalaɗi to yin ita wannan addu'a wata simiyatu musahabbi ne cewa bismillahi musahabbi ne ba sunna ba summa du'a'u sannan yin addu'a wahiyar ita ce allahumma ya allah ij'alni ka sanya ni minat tawwabina cikin masu yawan tuba waj'alni ka sanya ni minal mutatahhirina daga cikin masu tsalki masu tsalkaka daga datti kowane iri waj'alni ka sanya ni min ibadika salihina daga cikin bayanka salihai e to anan malamai na tambihi ƙarin waja'alni min ibadika salihina bai tabbata a hadisan ba e bai inganta ba iya abin da wasu malamai suka tabbatar shine waja'alni min almutatahhirin shine karshe wanda ya zo min hadisi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu eh anza al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi wa Sheikh al-Albani ya inganta hadisin eh amma dai waja'alni min ibadika as-salihin to wannan bata tabbata ba ba ta cikin hadisin duk da kuma abu ne mai kyau mutum ya roƙi allah ya saka ya cikin bayi na ƙwarai to amma matsalar ibada ba ka ƙara abin da ba a zo da shi ba tun da al'ibadatu tauƙifiya ibada tauƙifiya ce bale ma irin wannan babi na ga abin da annabi ya faɗa ya tsaya a kansa to a shigo da wani abu a matsayin ƙari sai ya zama kamar cin gyara ne ga annabi ma'ana ga wani abu da ya kamata a ce annabi ya faɗa bai faɗa ba to shi yasa rashin faɗansa shine wajibi wasewa ku da yin asawaki ƙablahu gabanin alwala asawaki kamin a fara alwala ake yinsa ba wai cikin alwala ake asawaki ba to yin asawaki kame a fara alwala musahabbi ne an so wata kararu magasulihi da maimaita gaban wankinsa gabansa da yake wankewa duk wata gaba da haƙƙinta a wanke ta to maimaita ta marrata ne sau biyu au salasan ko sau uku to an so haka eh kenan kaga yi so ɗaya ɗaya shine wajibi shine wajibi amma abin da ya haura ɗayan to ko mustahabbi ne mustahabbi ne wata ya munu a abaihi da farawa da gabansa na dama shi ma mustahabbi ne duk wata gaba mai dama da hagu to ya fara da ta dama sannan ta hagun wa ina'ihi ai wata ya munu ina'i da aje kwano alwallarsa wato a hannun dama eh wannan suna cewa in kana maftuhan idan kwano a buɗe yake ko ƙware a buɗe take to kaga ya aje ta a gefen dama zai fi masa sauƙin ɗibar ruwa tunda ana sai yana ɗibar ruwan ne da hannun dama abin da ake bukata kenan amma in ya za a rufe yake kamar irin buta ne to wannan sai ya aje a gefen hagunsa ko inda yake ya sawwaka gare shi ita fada'ilul wudu'i a nan bayani game da musahaba alwala ya zo ƙarshe babu fara'idit tayammumi sai babu da zai bayani akan farillan taimama wanda idan ba a samu damar yin ita alwalar ba to sai taimama ta tsaya madadin alwala wa amma fara'idu tayammumi amma kaga farillan taimama fasabi'atun guda bakwai ne awwaluha na farkon su anniyatu niyya niyya wajibi ce shine kamar yadda aka faɗa zai niyyar istibahatus sala saboda taimama ba ta ɗauke alhadasul akbar wal asgar to sai ya yi niyyar istibahata sala ita ba kamar niyyar alwala ko wanka ba ne wanda su zai yi niyyar raf alhadasi zai niyyar raf alhadasi to ina zai niyyar inda mashil wajhi lokacin da ya kawo wajen shafan fuska domin wanke tafin hannu da kurkurar baki da shaƙa ruwa da shacewa wannan duka ba farillai ba ne su zai musu niyyar sunnoni ne ko musahabbai zai musu niyyar wato sunnoni amma niyya ta wajabcin ita wannan da ake magana a in taimama ne sai yi ta lokacin da zai shafi fuska to haka ita ma alwalat in alwala zai lokacin da ya zo wankin fuska nan ne zai niyyar ɗauke hadasi to saboda haka a taimama tun da fuskan ake fara shafa to lokacin da zai shafi fuska nan ne zai yi wannan niyya ɗin fardun farilla ne walfauru da yin alwala a cikin lokaci ɗaya ba tare da rarrabe ta ba ba tare da wani jinkiri ba shine alfauru ɗin da an fara sai an ƙare a yi ta cikin gaggawa ɗaya waddar batul ula da shafan ƙasa na farko fardun shi ma farilla ne wasa'idu tsohiru daga nan da samun ƙasa wanda yake mai tsalki fardun farilla ne domin ba a taimama akan najasa jasa wa mashul yadaini da shafan hannaye guda biyu ilal ku aini zuwa goyon hannaye fardun farilla ne wa naz'ul khatami da cire zobe an asabihi daga yatsunsa in yana da zobe to sai ya cire cire zoben fardun farilla ne da anna turaba la tadkhulu tahtahu saboda ƙasa in bai cire shi ba za ta iya shiga ƙarƙashin sa ba intaha fara'idu tayammumi to farillan taimama ya ƙare duk da akwai wasu da bai ambata ba akwai wasu da bai ambata ba wanda ya kamata ya ambace su yawwa kamar irin su sadar da taimama ɗin da sallah da yin ta cikin lokacin da sallah ta kama eh ya kamata sun dai ƙara yawon eh sun sun ya kare dukulul wakati kuma watar tibu ta wannan larabci ya bai da ma'ana bai ma'ana watar tibu wattisaluhu dai ko wattisaluhu bis salati da sadar da taimama da sallah haka ake kawo ai shi ne nake magana ce haka mata ya kawo a to in sun kura ku ba ku iya ganewa to yanzu ka fahimci cewa kara suka yi ko yawo tunda ga rubuta ma ba a rubuta daidai ba ai wannan nuskan ita ce ta farko in ne ba ita gare ka ba to taka ta kasuwa ce wannan shine asalin kawa'idi duk wanda ba wannan ba ba kawa'idi ba ne shi dai guda shida ya kawo nan ma ya akwai asa'idu din ai na karanta shi to ya kamata ya kawo tisalu hudin bisala babu sunanin tayammumi babu zai zai bayani akan sunonin taimama wa amma sunanu tayammumi amma sunanin taimama fa khamsatun guda biyar ne awwaluha na farko at-tasmiyatu cewa bismillahi bismillahi farko farkon fara haka fara da basmala sunnatin sunna ne wadda rubatun saniya da bugun ƙasa na farko a na biyu shi ma sunna ne na farkon yadda aka faɗa wajibi ne a baya wata ƙadimul yumna da gabatar da dama hannun dama wajen shafa alal yusra akan wato na hagu sunna ne na hudu wa tartibu to kaga inda tartibi yake da jeran tafarillan taimama eh amma ai wajen bayanin farilla ai ba a zancen tartibi a sunna ake kawo shi wattartibu baina fara'id tayammumi kenan kamar mashul wajhi sannan shafan hannaye to yin taimama haka sunna ne ya ce wata khalilul asabi da tsatsefe yatsu da tsatsefe yatsu na hannaye sunnatin sunna ne shine cikon na biyar din intaha sunan tayammumi sunanin taimama a nan ya zo ƙarshe to babun fi fara'idul gusuli babe zai bayani akan farillan wanka wa amma fara'idul gusuli amma farillan wanka fa hamsatun guda biyar ne awwaluha na farkon su an niyyatu niyya in dabtida'il gusuli lokacin fara wanka sai mutum ya yi niyyar ɗauke wannan janaba ɗin fardun farilla ne wata amimul jasadi bilma'i da game jiki da ruwa gaba ɗaya fardun farilla ne walma'u tahiru da neman ruwa wanda yake mai tsarki fardun farilla ne walfauru da gaggautawa mana a yi shi a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya to shi ma farilla ne in an fara kar a tsaya sai an kammala fardun farilla ne na biyar ɗin shine wata daliku yawa fardun farilla ne in ta hafa ra'idul musuli a nan shi ma farillan wanka suka zo ƙarshe babu sunanin gusli shi kuma wannan babi za a yi bayani akan sunonin wanka wa amma sunanin gusli amma sunonin wanka fa hamsatun guda biyan ne awwaluha na farko gasulul yadaini fara wanke hannaye guda biyu ilal ku'aini zuwa wuyayen hannaye qabla idkhalihima fil ina'i kamin a shigar da su cikin ƙwaryan wankan ko kwanon da ake wankan da shi sunnatun sunna ne wal madmadatu da kurkurar baki sunnatun sunna ne walistin shaƙu da shaƙa ruwa sunnatun shi ma sunna ne walistin faru da fyace ruwa shi ma sunna ne eh suna rubuta shi da hamzatul katsi abinda ya fi dacewa hamzatul wasili ne alistin shaƙu alistin faru ba al'istin shaƙo ba kuskure ne to na biyar wa masu da shafan simahil uznaini harafin yana da ɗigo khi simahi da shafan wato cikin kunnaye cikin kunnaye a shafe shi sunnatun sunna ne amma al'asulu ya anka ce simahul uzni ana nufin kusuwar amma nan kuma ba wai kusuwan ake nufi ba ana nufin ka saka ruwa a kusuwar kunninka ba yana nufin cikin kunne intaha sunanul gusuli sunanin wanka a nan su ma suka zo ƙarshe babun fi fada'ilul gusuli to sai musahabbai babu da zai bayani akan mustahabban wanka abubuwan da aka so mai wanka na ibada ya zo da su wa amma fada'ilul gusli amma mustahabban wanka fasittatun guda shida ne awwaluha na farko albadu'u farawa bi gaslil aza wanke kazanta fara wanke kazanta mustahabbi ne min jasadihi daga jikinsa summa ikimalu a adai wudu'ihi sannan mustahabi na biyu ya kammala wanke gaban alwalarsa wuraren da yake wankewa in zai yi alwala to ya fara wanke su da niyya alwala shi ma an so haka wa gaslul a'la da fara wanke saman jiki ƙablal asfali kamin ƙasan jiki a wanka sama ake fara wankewa sannan a yi ƙasa wata su gasli ra'asihi da wanke kansa so uku ba gusulu ba gasli ra'asihi da wanke kansa so uku shi ma an so hakan walbadu da farawa bilma ya mini da gaban dama gabar dama to a fara wanke ta ƙablal mayasiri kamin gabai na hagu kamin gabai na hagu waƙillatul ma'i hakanan da karanta ruwa bila haddin ba tare da haddada iyakan ko yawan kilo ko nawa ake bukata ba kawai dai mutum ya kwatanta shi dai ya karamta e, wata ƙadimu alwudu'i da gabatar da alwala in sha'a in ya ga dama ta yi alwallon shi ne kuma ka yi bayani a baya shi wannan ba bukatan ma ya faɗe shi wata kadimar wudu'i ne tun da shi da ya ce zai kawo to bai kamata ya ambace shi tun da ai ya faɗa sun ma'ikimalu a adai wudu'i to kaga ai shi ne alwalan kuma a farko ne ya ce a fara yin shi ba wai sai bayan an gama wankan ba to ta kadimul wudu'i sai ya zamo kawai maimai ne wanda ba ya da wata fa'ida ko kuma ya zamo ta'aliki ne ya yi sai ya zamo wa ƙillatul ma'i bila haddin ya gama kawo shida ɗin to sai ya zamo wa taqdimul wudu'i in sha'a wa in sha'a akhara zalika ila akhir rusulihi sai zamo kamar ta'aliki ƙarin bayani ne shi ba wai yana cikin musahaban kamar dai ya ɗan sharhi ne cewa to zai iya gabatar da alwalan in ya so ya fara yin alwalarsa wa in sha'a in kuma ya ga dama akhara zalika ya jinkirta alwalan ila akhir rusulihi har zuwa ƙarshen wankansa to koma dai hakan yake faɗa shi ma wannan maganar da ɗan gyara a kai domin abinda malamai ke cewa shi wankan ibada in ka riga ka yi shi ba ka yi wankan ba to ba buƙatan kuma sai ka sake wata alwalan muddin dai ba al'auranka ka taɓa ba sai in ka taɓa al'aurarka bayan wankan to shine za ka sake alwala shi ne za ka sake alwala amma wankan to yana ɗauke maka shi hadasan alwala kuma galibi abinda malamai ke ambata shine jinkirta wanke ƙafafu cewa za ka iya taimaman za ka yin alwala a farkon wanka ka wanke kowace gababan da kafafu su kafafun sai ka jinkirta su sai ka bar su haka nan sai ka zo tun da dama in ka zo wanka an ce ka fara wanke sama sai ka yo ƙasa to in ka yo ƙasa a lokacin sai ka wanke su su kafafun sai ka wanke kafafun to magana sai dai tana da ƙaidi in dai ka yi alwala to ba buƙatan ka sake sai in ka taɓa al'aura ba bukatan ka sake dan cewa a sake din babu ba ya da wani wajahi kila ko za a ce musu habi ne tun da an riga an yi abinda ka riga kai kuma a ce ka kara maimaita shi ga ba bukata wallahu a'lamu Allah shine masani to sai a kwana an an dawo sai a shiga ma'anar la ilaha illallah to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله